بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي من تارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قيا وانا قلينا كانوا وانا يمشي na asabar yau muna shida ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih واللفر الشيخ الحافظ العلامة أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 258 a cikin wannan littafi wanda insha Allah a yau zamu ci gaba da karatu a cikin hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu mala yake cewa babun idza hamala jariyatan saghiratan ala unqihi fi salah babun da zai yi magana ko hukuncin wanda ya dauki yarinya karama akan wuyansa ko akan fadarsa yana sallah an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu an karbo daga abu qatada al-ansari mutumin madina Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana salla dauke da da jikarsa Umama yar Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali Abi al-As ibn Rabi'ati ibn Rabi'ata haka yake a cikin arwayar ibn rabi akwai ta arwayar ba wai ba yadda ka karanta ba a cikin ruwayar da take gabanmu akwai wannan taɗin ibn rabi'a ta ibn abdishams kuma take yaga abil'as ibn rabi'a ibn abdishams fa'iza sajada wa za'aha wa iza kama hamalaha idan annabi ya tafi sujada sai ya aje ta idan ya miƙe kuma sai ya ɗauke ta wani hadisi kamar yadda muka fara karatunsa a baya hadisi ne yana cikin littattafan sunna da dama imam bukhari da muslim duk sun fitar da shi hakanan ashabu sunan su ma sun fitar da shi imam ahmad ya fitar da shi da wasu daga cikin malamai da dama da kuma ambata a karatun da ya gabata sannan muka yi nuni zuwa ga cewa wannan sunan abul'as da ake abul'as ibn rabi'a haka da dama daga cikin waɗanda suka yi ruwayar hadisin daga malik haka suka ruwaito shi ko suka ji shi daga malik da wannan kuskuren yadda yake haka suka ji shi sauraka haka za ka bacci sai dai ka yi ishara zuwa ga cewa wasu daga cikin almajiran malik kamar yahya ibn bukair ma'an ابن عيسى أبو, أبو مصعب الزهري محمد بن الحسن الشيباني وسل داما لكتكما الماجران إمام مالك سرويتوشي سرويتو حديثا لك إمام مالك دا ابن الربيع توانا شيني كما ديدي ابن الربيع وهو الصواب ibn abdul bar ya yi ishara zuwa ga wannan kamar da muka faɗa a cikin littafin at-tamhid to muka fara tarjamar waye abu qatada domin a cikin wani hadisi an ambaci sunayen wasu mutane bisa ga al'ada muka yi ishara zuwa ga dan takaitaccen tarihin waɗannan mutane da suka zo a cikin hadisin akwai abu qatada da shi ne ya rawaito wannan hadisi mun ce abu qatada wannan alkunyar sa ce kuma da ita wannan alkunyar ya fi shahara wato an fi kiransa da abu qatada maimakon sunansa amma sunansa wanda shine mafi inganci al-harith ibn rabi'i al-harith ibn rabi'i sunan shi al-harith sunan baban shi rabi'i wanda shine mafi ingancin abinda aka faɗa dangane da sunan wannan bawan Allah amma akwai waɗanda suka ce sunan shi Nu'man ibn rabi'i wanda suka ce sunan shi Nu'man maimakon al-harith akwai wanda suka ce sunan shi Nu'man babansa kuma Amr to amma duk wannan ba shine mafi inganci ba na farko shine mafi inganci wato al-Harith ibn Rabi'i shine Abu Qatada al-Ansari mutumin Madina wani Abu Qatada ana masa laqabi kamar da muka ce ana masa laqabi da Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadalkin Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kirarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kenan inda yake cewa khairu fursani al-yawm Abu Qatada mafi alkhairin mahaya da wakanmu a yau mahayanmu mafi alkhairin su shine Abu Qatada wa khairu rajalatina Salama Salama ibn al-Aqwa kuma mafiya alkhairin masu tafiya a kafa matafiya a kafa wato a fagen yaki waɗanda ba sa kan abin hawa mafiya alkhairin su shine Salama ibn al-Aqwa a wata ruwa yace khairu fursanina Abu Qatada wa khairu rajalatina Salama ibn al-Aqwa wannan tana cikin musnad al-tabarani abinda mu'jam al-tabarani ban fadi wasu daga wani abu daga cikin falalarsa daga cikin abin da yazo na falalarsa akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar hadisi ne dogo wanda yake bada lababu katada yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana huduba sai yake cewa a cikin hudubarsa innakum tasiruna ashiyatakum wa laylatakum za ku yi tafiya tun daga yamma har zuwa dare wa ta'tuna al-ma'a insha Allah za ku zo inda ruwa yake in Allah ya so gadan gobe goben nan sauraka kashe gari suka tashi suka suka kama tafiya yace fantalaqa an-nasu la yarwi ahadun ala ahad suka kama tafiya babu wanda yake ta wani babu mai daka ta wani kowa yana ta tashi shine la yabi ahadun ala ahad sai Abu Qatada yake cewa fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yasiru hatta bahara al-layl annabi yana tsake da tafiya har dare ya raba tsaka ni kuma ina gefansa ina tafiya tare da shi sun basara hatta ta hawarar lailu sannan ya ci gaba da tafiya yawa sai yake cewa fana'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai gangadi ya kama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana kan abin hawansa shi kuma abu da yana tafiya kusa da shi famala alaihi salatu wassalam an rahilatihi yana kan abin hawansa da gangadi ya fara ɗaukaci sai ya kakkarto haka daga kan abin hawansa fa'ataituhu fada'amtuhu abu kata da sai ce sai na matso kusa sai na katange shi na kare shi na kare shi yana kan abin hawansa min ghairi an uqirahu ba tare da na tayar da shi ba hatta tadala ala rahilatihi har ya daidaita akan abin hawansa yace sun masara sannan annabi ya ci gaba da tafiya hatta tahawwara al-layl har mafi yawan dare ya tafi wato ya zanto an doshi an doshi lokacin zuwar alfijir ce mala an rahilatihi sai ya kuma karkacewa saboda gangadi daga kan abin hawansa fada amtuhu min ghairi an uqidahu hatta atadala ala rahilatihi sai na zo na kare shi ba tare da na farkar da shi ba har ya daidaita akan abin hawansa ثم سار حتى إذا كان آ- من آخر السحر النبي يتشغب لتفيا هر أكدوش هدوء الفجر وتو أصباه مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين سيقال كركتوا في يد يد يد الفرق يتي حتى كاد ينجفل حتى كاد ينجفل har ya kusa faduwa ya kusa kiris ya fado da kan abin hawansa fa ataituhu fa da'amtuhu sai nazo na ƙara katange shi na ƙara kare shi to a lokacin farafa ra'sahu sai annabi ya dago kansa fa qala man hadha ce waye kuma wannan tare da ni abu qatada yace abu qatada ni ne abu qatada sai annabi yace mata kana masiraka minni tunda yaushe kake irin wannan tafiya tare da ni tun yaushe kake jikina muna tafiya a haka shi ne abu kata da ya ce da shi ma zala haza masiri minka munzul laila tun farkon dare muke ta wannan tafiya tare da kai ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ya ce hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyahu حفظك الله بما حفظت به نبيه الله يتريك كمر يدك ترى النبنسا الله يباك كاريا كمر يدك باوى النبنسا كاريا wani hadisi na cikin muslim ba iyakarsa kenan ba amma dai wannan shine mahallu shahid addu'ar da ya samu irin wannan garabasa cikin sauki ya same ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwayar abdurrazzaq ta hanyar sa tabarani da kuma ahmad a musnad lafazin addu'ar ya ce allahumma hafaz aba qatada kama hafizani hadhihi al-laila ya allah ka tsare ka kare abu qatada kamar yadda ya kare ni a wannan daren sai ya ce ma urana illa qad shaqaqna alayka tanaha an at-tariq annabi ya ce muna ga mun matsa maka wato ka wahala tun dare kai baka samu ka huta ba a kafa kake tafiya mai matsa maka don haka ka koma gefe ka huta don haka wannan falala ce daga cikin falalar da abu da ya samu irin wannan addu'a da babu kamata Allah ya roƙa masa tsarewa da kariya kamar yadda shi ma ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya shi yasa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin sayo Muslim idza haddatha an abi qatadata in zai bada hadisi daga Abu Qatada yakan ce akhbarani man huwa khairun minni akhbarani man huwa khairun minni wanda yafi ni ya gaya mu wanda yafi ni alkhairi su sahabbai ba sa kyashi ba sa hasada ba zai rika jin haushinsa ba da aka yi shi ya samu kaza ni ba samu ba a'a sukan faɗi falalar junansu ce haddathani man huwa khairun minni shi yasa lokacin da da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin akan mimbari yake ba da labarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba wa bawansa zaɓi ya zaɓe shi ko ya zaɓi duniya amma ya zaɓi Allah ya zaɓi haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala sahabbai duka ba su fahimci me yake ishara zuwa gare shi ba sai abubakar radiyallahu ta'ala sai fashe da kuka saboda ya fahimci bawan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaya musu ne cewa Allah ya sanar da shi cewa ajalinsa ya matso sai na abubakar su suna jin dai kawai labari ne ana ba da labarin wani bawa ne shi kuma abubakar ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan kin kansa ne sai fashe da kuka shine abu sa'id al-khudri yace wa kana abubakar a'lamana abubakar dai ya fi mu fahimci ya fi mu ilimi saboda shi ya fahimci abin da ban fahimta ba to shine anan ma idan zai bada hadisi daga abu qatada sai ce haddathani man huwa khairun minni abu qatada anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sannan sai fadi hadisin da abu qatada ya gaya masa ابن سعد أشكل لتافنس الطبقات آه يا رويتو لإسناد صحيح دقى عبد الله بن عبيد بن عمير cewa annabi sallallahu cewa Umar Umar ibn al-Khattab ya aika Abu Qatada jagora ta wata rinduna suka kai ka samame kasar Farisa a inda ya kashe wani masaraki daga cikin sarakunan Farisa da hannunsa shi Abu Qatada akwai wato madaurin da shi wannan masaraki ke daura kugunsa madauri ne wanda kimarsa a kudi ta kai dirhami 15000 wanda kudi ne ba kadan ba miliyoyi ne ba kadan ba yanzu to shine da ya kashe shi ya dauko kayan jikinsa ganima sai na sai na Umar ya ce je rike ya ban masa sai da Ali a lokacin sa ya sanya abu katada ya rike gwamna a makka sa'amalahu aliyun ala makka sannan daga baya ya canza shi da ɗan uwansa usam ibn al-abbas abu katada cikin yaƙe-yaƙen da ya halitta ya halarci uhud tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma an yi saɓani akan halartarsa badar ya halarci badar ko bai halarci badar ba وفي شهوده بدرا خلاف الحاكم أبو عبد الله النيسابوري yace ana cewa ya halarci badar amma bai inganta ba wato yakin da ya fara halatta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine uhud amma bai halarci badar ba dangane da rasuwarsa al-baihaqi kamar da ke cikin sunan ya kawo ruwaya daga Musa ibn Abdullah ibn Yazid Musa ibn Abdullah ibn Yazid cewa Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi yayi wa Abu Qatada sallar jana'iza kuma ya masa kabar bari bakwai kuma Abu Qatada ya halarci Badar wannan ruwaya ruwaya ce da bata inganta ba saboda Musa ibn Abdullah ibn Yazid bai riski bai riski Ali ba isnadin akwai inqita' ba da ruwaya daga Ali bal ma Abu Hatim Abu Hatim Razi a cikin littafin sa Al-Marasil ya nassanta cewa bai ji hadisi daga Aisha ba wanda kaga Ali ya riga Aisha Aisha sai wajen shekara ta 58 Ali kuwa tun a shekara ta 40 bayan hijira aka kashe shi to idan ya zato Aisha ma bai ji hadisi daga bagacinta ba kai tsaye kaga zai iya samun riskar Ali radiyallahu ta'ala an Abu Qatada ya rasu shekara ta 54 Abu Qatada ya rasu shekara ta 54 kaga ya riga Aisha ma rasuwa saboda haka bai riski wannan lokacin ba shi yasa bai haƙi da ya kawo wannan sai yake cewa haka za ruwaya wa huwa ghalat wannan magana haka aka ruwaito ta amma kuskure ce لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة أبو قتادة يا وانزو وتيارا يبايا سيدنا علي ندلوك تيمي طو saboda haka sayyidina ali ya riga shi rasuwa ballantana a ce bayar wato shine yawa abu qatada sallar jana'iza bayan rasuwar sayyidina ali abu qatada ya rasu ya rayu wajen shekara 14 yana duniya bai rasu ba ibn abdulbar a cikin littafin al-isti'ab tarjamar abu qatada yana cewa ruya min wujuhin an musa ibn abdullah wa sha'bi annahuma qala salla ali ala abi qatada arwato ta fuskoki daban-daban cewa musa ibn abdullah da sha'bi amir ibn shurahbil sha'bi suna cewa ali ibn abi talib shi wa abu qatada sallar jana'iza ya masa kabarbari bakwai sha'abi yana cewa ya halarci badar kuma ibn al-qattan ya rinjayar da wannan amma kuma ba shine ba shine sahihi ba magana sahihiya abu qatada bai halarci yakin badar ba ya dai fara halartar yakin uhud ne da sauran yaƙe-yaƙe sannan kuma sai da ali ba shi masa sallah ba dan sai la ya riga shi barin duniya sai da ya bar duniya da wajen shekara 14 kafin abu qatada ya rasu don abu katada ya rasu a madina shekara ta 54 wannan shine sahihi ibn hajar yana cewa wali anna ahadan lam yuwafiq ash-sha'bi ala annahu shahida badran babu wani daga cikin malamai da ya goyi bayan ash-sha'bi cewa ya halarci badar والظاهر أن الغطى ممن دون الشعب أما الشيء الظاهر ابن ابن حجر yana ga wannan kuskuren ba daga sha'abi ba ne daga wanda yake ya jirwa ne daga wajensa saboda ka magana sahihiya abu qatada bai riski a wato bai halarci yakin badar ba sannan kuma ba sayyidina ali ne ya masa wafati ba don sayyidina ali ya riga shi barin duniya ya halarci siffin tare da sayyidina ali ya halarci siffin tare da sayyidina ali sannan kuma lokacin da ya rasu yana shekara saba'in ya ruwaito hadisai ɗari da saba'in daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an ruwaito hadisansa ɗari da saba'in akwai bambanci tsakanin ka ce ya ruwaito hadisai ko an ruwaito hadisansa an ruwaito hadisai daga gare shi na annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗari da saba'in imam bukhari da muslim sun haɗu akan hadisai goma sha ɗaya imam bukhari ya kaɗaita da hadisi ɗaya muslim ya kaɗaita da hadisi takwas an roto hadisansa ɗari da saba'in imam bukhari da muslim sun haɗu akan ruwayar hadisi goma sha ɗaya imam bukhari ya kaɗaita da ruwayar hadisi ɗaya muslim ya kaɗaita da ruwayar hadisi takwas to sai umama wanda ya zo maganar yake wato hadisin yake a kanta umama jikar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen irsa ita ce umama bintu abil as ibn rabi umamatu bintu abil as ibn rabi ibn abd al-uzza ibn abd shams ibn abd manaf kaga kenan al-abshamiyya ce ita umama al'abshamiya ce ba hashimiya ba ko akwai hashimi shine wanda suka fito daga gidan hashim ko hashim ibn abdumanaf amma ita wannan ta fito daga gidan abdushams ibn abdumanaf dukan su dai suna takewa da abdumanaf amma gida-gida ne yawwa sauraka ita ta fito da gidan abdushams sauraka gida ne da banu umayya sannan suka fito an gane umayyat ibn abi shams saboda ka wanda ya fito daga wani ana ce masa al-abshami kuma su masa ce al-abshami abd shams ne ake dunkulewa sai kuma al-abshami saboda ka ita al-abshamiyya ce ba hashimiyya ba sai cewa ta wani bangare jikar jikar annabi ce sallallahu alaihi wasallama to wannan nasabar ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi a'ala duk da cewa mutum akan danganta shi zuwa ga nasabar mahaifinsa to amma in kun kula a nan saboda nasabar ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine a ala duk da cewa ta bangaren mace ne shi aka fara faɗa sai aka ce Fatima abin nan Umama binti Zainab ba jingina ta ga ubanta ba sai aka faɗi Zainab saboda a nan din yafi yafi romo yafi kamar da ce zaka ce al-Hassan wal Husayn da ce ayan Fatima ka ba ce ayin ali an fi cewa ayin faduwa ko ba haka ba saboda dan zaka ji akwai garabasa sosai akwai gwabu gwabi ba kankani ba to shi yasa anan mai ruwaya bai tafi rai zuwa ga ubanta ba sai ya bi ta baban sai ya bi ta babanta saboda nan darajar ta tafi girma sai ya ce umama binti zainab sai ya ce wali wali abul as kuma sannan ya ga abul as shine uban a nan an fi ƙarfinsa nan dai a nisa'u ƙawawa tukuni الزبير بن بكار أشكل لتفن الأنساب إن كانت زينب تحت أبي العاص فولدت له أمامة زينب آتكي أبو العاص كما تاهي فمس ما تاتكي أبو العاص كما تاهي فمس دا إس أمامة wani ibn hajar ya nakalta wani a cikin isaba al'imamu ahmad ibn hanbal da abu dawud sarwato da sanadi hassan kyakkyawa daga abbad ibn abdullahi ibn zubair an aisha قالت عائشة تكيتوا قدمت علي على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي sarkin habasha annajashi ya aiko da kayan adan mata kayan ado ne na mata sai ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta ahdaha lahu ya aiko masa ita kyauta ya aiko masa kayayyakin ado kyauta fiha khatamun min zahabin fihi fassun habashi a cikin kayan adon da ya aiko masa akwai zobe akwai zobe na zinariya wanda saman kansa saman kan zoben irin kirar habasha ce ba irin kirar su ta laraba ba فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصابعه بعود ببعض أصابعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسا ونكرة سيدو زوبا haka da hannunsa da wasu daga cikin ‘yan yatsunsa sai ɗau zoban da kara ma'uridan anhu yana mai irin bijire masa kamar tunda kasan namiji baya kwalliya da da zinari ba zai sa zoban zinari ba ku dai nuna cewa ba na maza ba ne sai ba ma nuna wasu wani yana da muhimmanci a gunsa ba sai ya dauke shi da kara shine mai ruwa yace mu'ridan anhu thumma da'a umama sai kira jikan nan tasa umama ta bint al-as ibnata ibnati yar yarsa fa qala tahallay bi hadha ya bunayya karbi wannan ki ado da shi ya mai kaga wanda ma daraja ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata kyauta ta musamman ce gashi yar yata ki ado da shi wanda yana daga cikin falalatta wannan umama kuma da ibn abdul bar yake cewa tazawwajaha ali ibn abi talib ba'da fatima bayan rasuwar na na fatima ita sayyidina ali ya aura sayyidina ali ya aure ta bayan rasuwar na na fatima na na fatima bata zauna da kishiya ba amma bayan rasuwar ta sayyidina ali ya aure aure daga cikin waɗanda ya aura akwai ita wannan umama kaga kenan ya auri yar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya auri jikarsa ya auri yarsa kuma ya auri jikarsa wanda ya auren masa da ita shine Zubair ibn al-Awwam dan daman lokacin da mahaifinta zai rasu shi Rabi lokacin da ya zo rasuwa sai ya batta wasiya a hannun Zubair ibn al-Awwam saboda haka sai ya ce ga ta nan in lokacin aurenta ya yi auren da ita saboda haka sai sai na aliyu nemi aurenta shi kuma ya aura masa kaga duk da cewa shi daga banu hashim yake kuma shi ya aura daga cikin bani umayya wacce 'ya'yan abshamiya wanda wasu suke ganin kamar ba jituwa sannan bayansa al-mughira ibn naufal shi kuma ya aure ta ana cewa ana cewa cikin abin da ake faɗa wannan tarjamata tana cikin al-istiab mujalladi na 4 al-istiab na ibn abdul bar mujalladi na 4 shafi na 1789 ana cewa shi sayyidina ali shine ya nemi mughira ibn naufal da ya aure ta bayansa shi ya ba shi shawarar cewa in ya rasu shi ya aure ta wai wai wai don gudun kada mu'awiya ne mai ta da aure ya aure ta kan mu'awiya aure ta wannan ruwayar samu ta a cikin daga Umar ibn Shabba duk da cewa ban ba ta cikin matbu na tarihul Madina saboda nan sa akwai ruwayoyin da babu sun faɗi daga cikin matbo to a ciki shi Umar ibn Shabba shi ya rawaito wannan riwayar daga Ali ibn Muhammad an-Nawfali shi kuma daga babansa shi kuma yace haddathahu an ahlihi wasu daga cikin iyalansa ne suka gaya masa cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu yayin da mutuwa ta halarto masa sai ya ce wa Umamatu bint al-As wato matarsa inni la amanu an yaqtubaki hadhihi at-taghiya ba'da mauti ban amince ba ban nutsu ba wannan azzalimin bayan mutuwa ta yi aure wai yana nufin muawiya ban nutsu ba ban aminta ba bayan mutuwa ta wannan azzalimi yazo ya aure fa in kana laki fil rijali haja فقد رديت لك المغيرة بن عبد الله عش- ابن ابن ابن نوفل عشي عشيرا سيتي إن كنا لسورا بقاتا زوا غنمك تنايت مك أولي المغيرة ابن نوفل تباين تاغم إدتا إدر رواية تكيف لكينا باين تاغم إدتا سيما أوي ربوتا ومروان مروان ابن الحكم مشيني قمنا قمنا سا مدينة sai ya rubuta masa cewa ya je ya nema masa aurenta bayan ta gama idda ya ce a ba ta mi'ata alfi dinar dinari dubu ɗari ita kuma da ta ji haka sai ta aika wa shi wancan almughira ta bin laufar sai ta ce ga mu'awiyar nan ya aiko a nemi aure na in kana da buƙatar aure na to ka zo saboda ka sai ya zo ya nemi aurenta wajen alhassan ibn ali ibn abi talib fa zawwajaha minhu shi kuma ya aura masa wannan ita ce ruwayar da ake cewa sayyidina ali shi ya nuna mata cewa in za ta aure kar ta kuskura ta aure muawiya da haka dan haka ne ta aure al-mughira ibn dawfar amma wannan ruwayar in aka duba a cikin sanadinta akwai shi ali ibn muhammad an-nawfali ibn hajar da ya kawo ta a cikin al'isaba sai ya ce annaufali da'ifun jiddan mai rauni ne kwarai da gaske ma'an kifa'il isnad sannan isnadin yankakke ne rawi majhulun fihi rawi din ce haddasa ni ya ce an abihi sai ce annahu haddathahu an ahlihi kaga ba a san waye cikin iyalan nasa ya gaya masa ba to a ka'idar riwayar isnadi a ka'idar isnadi da ya zanto a cikin isnadi akwai majhul wani ba a san kowaye ba to ba a karbar wannan ruwaya sannan bugu da ƙari kuma ga wani mai rauni sosai a cikin sanadin saboda kare wannan wannan ruwaya ruwayar banza ce ba gaskiya bace saboda haka ba maganar Muawiya ya neme ta ko ba maganar Sayyidina Ali ya ce ina tsoron wannan azalimin ya ya abin nan saboda haka akwai kanshin shi'anci a cikin ta ibn sa'ad ya ruwaito daga daga ta hanyar ibn abi zaid anna umamata bint abi al-as qalat lil mughirah ibn nawfal ibn al-harith cewa wai ita umama ita umama ta cewa al-mughirah ibn nawfal ibn al-harith cewa inna muawiyah qad khatabani muawiya ne muhawrina fa qala laha sai yace da ita tazawwajina ibn akilat al-akbat yanzu za ki auri ɗan mai cin hanta wai yana nufin ‘yar ɗan hindu hindu bintu utba matar abu sufiyan cewa lokacin da aka kashe hamza ruwa ce mata inganta ba ita ba ruwayoyi ne marasa inganci asira ta fasa cikinsa ta ɗauko hantarsa ta gatsa shi ne wannan ne ya za ki auri ɗan wacce take cin hantar mutane? falau ja'alti zalika ilayya me yasa ba zaki bar zaba miki waje a hannuna ba ita da wannan ruwaya take fada kunga ta saba ma wancan ita da ta karkata za ta aure shi sai shi da ya ji labari sai zaki aure mai dan mai cin hantar mutane me yasa ba zaki bar lamarin ki a hannuna ba ni in aura miki wanda nake da ya dace da ke sai ta ce to shikenan na bar maka a hannunta sai ce to na aura kaina to ka kai daga jin wani gasar tatsuniya ce wato kamar ya mata wayo to wannan shi ma isnadi ne mu'dal saboda ibnu abi zaid tsakaninsa da wannan faruwar wannan al'amari akwai tazara ta ina yaji babu babu cikakken isnadi isnadin aka samu faduwar sama da mutum daya a cikin sa wanda wannan irin shi ne wannan ibnu abi zaid tabakar imam malik yake tabakar asba'ut tabi'in yake ta ina ta ina yana buƙatar ya ji malaminsa daga malaminsa wajen sama da mutum biyu dai sun zube ko daga mutum biyu abin da ya sama sun zube a cikin sanadin kawai haka yana kiran shi isnad al-mu'dal tun sama da biyu su zube a cikin sanadi daga biyu abin da ya sama su zube a cikin sanadi kuma a jijjere ala tawali shine al-mu'dal al-mu'dal nau'i ne na hadisi mai rauni kwarai da gaske saboda haka wannan ruwaya ce mai rauni sosai da sosai domin shi ibn abi zaib sunan shi muhammad ibn abdurrahman ibn abi zaib yana daga cikin tabakar atba'u tabi'i saboda bai riski wannan kissa ba ina ya samu wannan labari bai faɗa ba saboda wannan ma sariyayyen labari ne wane ne shi kuma abul as mahaifinta kenan abul as ibn rabi waye shi abul as mahaifinta mahaifinta abul as ibn rabi kamar da muka faɗa ar-rabi shine mahaifinsa ibn abdul uzza ibn abd shams ibn abd manaf al-qurashi haka ba quraishi ne mahaifiyarsa ita ce hala bint khuwailid mahaifiyarsa yar uwar nana khadija ce khadija bint khuwailid ko to mahaifiyar shi shi abul as yar uwar khadija ce saboda kaga khadija khalasa ce khadija khalasa ce innasa ce khadija matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka hala bint khuwailid shaqiqiya ce tana na khadija ita ce mahaifiyarsa saboda haka yake tare da manzo Allah lokacin da yake motsin zama musulunta kuma yana karbar bakuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa miswar ibnu makhrama kamar da yake cikin sahihaini yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban shi arrabe abin nan kai abul as ibnu rabi yana yabansa yadda ya rike masa surkutakarsa ya rike masa yarsa da amana nabi yana masa wannan yaban yana cewa haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafali ya bani labari kuma ya gaya mun gaskiya sannan ya mun alkawari kuma ya cika mu haka annabi yake yaban shi Abu al-As ibn Rabi tun babu tun kafin baya musulunta yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin zai dawo masa da yarsa bayan yakin Badar a in ya koma Makka kuma ya cika wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alkawari ya haƙura ya haƙura ya sauwaƙe wa ƴarta ita ita Zainab duk da yana tsananin santa amma saboda ya riga yayi wa annabi wannan alkawari cewa in aka sako shi ya dawo makka to zai sakar masa ƴarsa ya sauwaƙe mata ya dawo masa da ita Madina kuma haka yayi ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam isa yana ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa na Qurayshawa shi shi abin nan Abu al-As yana cikin manyan ƴan kasuwa na Qurayshawa kuma yana ɗaya daga cikin mutane masu amana da Qurayshawa suka yarda su danka amana kuradan su a hannunsa shi kuma ya juya musu lokacin da yayi hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya musulunta ya hijira ya koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya da masa da aurensa ya da masa da yarsa Zainab bayan shekara bakwai ba sa tare bayan shekara abin shida kai bayan shekara shida ba sa tare annabi sallallahu alaihi wasallama ya da masa da ita ba tare da wato sake sake sabon aure ba lokacin da aka daure shi aka kama shi bayan yakin badar an kama shi gari batattun yaki sai na bakar ya bada shawarar cewa duwanda yake da dan uwa ya ga wa dan uwansa ya biya kudin fansarsa a sake shi to a lokacin ita tana karkashin sa ita zainab tana makka tana cikin mustada'afin waɗanda suka kasa yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam musulunta a lokacin ayar da ta haramta tsakanin aure tsakanin musulmi da mushriki bata sauka ba la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun wannan ayar bata sauka ba saboda aure suna tare suna zaman aure to da aka yi wannan yaki na badar aka kama fursunoni yana cikin wanda suka fito yakar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kama cikin fursunoni sai sai na abubakar ya ba da shawara aka sun shawara sai na umar da ya ce duk kowa a haɗa shi da ɗan'uwan sai sare masa kansa sai ya bakar ce a'a kowa ya tunda kun ga sun kwakwace mana dukiyoyinmu mun yi hijira duk sun raba mu da dukiyarmu ku sauraka mu karɓi dukiya daman dukiyar ta mu ce suka yi mana rubuta ciki su dawo mana dukiyarmu mu kuma mu saka musu yan uwansu shine a karɓi fansa ba fansa irin ta in bandit ba yawwa dan kaddan bandit ya ce ya samu hujjar karɓar fansa su wannan yaƙi ake yi kafin a kai ga haka sai da aka gwabza yaƙi suka kashe aka kashe su haka abin ya faru sauraka su sun dannewa musulmi dukiyoyinsu sai da suka ce to a karɓi kuɗin masa a sake su to shine ita ita zainab sai ta aiko da abin wuyanta wanda lokacin da ta yi aure khadija ta saya mata khadija ta saya mata kaga khadija khalarsa ce innarsa kenan ta saya mata ta kai ta ɗakin ta da shi sai ta aiko shi akan cewa a karɓi wannan a sake a sakan mata mijinta kaga ita ma tana son shi to shine da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce gashi yarka ta aiko a matsayin fansar mijinta nabi ya fita kwamitin da aka ɗora musu alakin karɓar fansar su saki mutane sai je ce da su gashi Zainab ta aiko da wannan don ta fanshi mijinta a wajenku in ra'aitum an tutliqu laha asira in kuna ganin kun yadda za ku sakan mata to ku karba ku sakan mata kaga ba ba karfa karfe ba tunda tunda ya sa su kuma ya zama kowa an yadda da wannan sharadi ba zai ce shi saboda shi manzo Allah bane ya ce kai ina mijin wance kusa kusa ko shi ya za ku kama mijin in wani ne da karfinsa kawai da ya zo hari shi ke nan za a ɗalibai ki ce gashi in ra'aitum an tutsuli kola ha asira yadda kuka gani ku duba yadda kuka gani in za ku sakan mata fursunanta ɗaya da sabai suka ce a sake shi a sake shi akwai wanda zai ce ka a sake shi saboda saboda me saboda me za ka ce ka a sake shi babu babu dalili suka ce a ba mata da abinta to wani sahabi ne yanzu saboda Allah zai ji karfin gwiwar a raba wannan dukiyar a bashi wannan wannan sarkar ya tafi ya kai wa matarsa sarkar yar manzo Allah an kwato ta an kawo masa ya ba matarsa sa saboda Allah ai ba zai yiwu ba ko cikin yadda yanzu ake rayuwar irin ta dagaji dagaji a addinin musulunci ba ai ba za a yi wannan ba bare a wancan lokacin wani sahabi da zai wannan da gaggawa mai ruwa ya ce fa badara sahabu da gaggawa sahabbai suka saki abin nan saboda haka sai suka sake ta a suka sake shi to bayan sun sake shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zo mu yi yarjejeniya da kai cewa kai ma in ka je zaka kyale yata ta yi hijira domin tana cikin mustada'afi da waɗanda aka fi ƙarfin su suka yi rauni ba za su iya hijira ba na bai ce to amma wannan ni da kai ne kakka je ka gaya masu don ya je gaya masu to da dare ma za a zuwa ɗauke ta a hana ta ta yin hijira sai ce kuma wannan ni tsakanin da kai ne kakka buɗi baki ka gaya wa kowa saboda haka sai ya aika shi tare da zai ibn haritha da kuma wani mutum cikin al'ansar ya ce in ka je ka kamo hannunta ka haɗa ta da su su su taho min da ita saboda ba ta biyo hanya ita kadai ba sai zaid ibn haritha da kuma wani mutum cikin al'ansar sai ce da su kuna bi baqi ya'jij ya'jij sunan wuri ne daidai da tan'im wadi ne wato wani abin ne a kwari ne na inda masjidin tan'im yake inda suke ta masjidin aisha tsakanin shi da masallacin harbi bai fi kilomita goma ba ce to su tsaya a nan shi kuma ya shiga gari kar su shiga don suka shiga za a gane zaid in ba a gane shi ba ansarin ba to shi zaid ibn harisa za a gane shi saboda shi ya taso a nan a nan garin saboda haka ya ce ku tsaya a nan ita kuma za ta zo da ta zo wucewa tun da hanyar mai tafiya madina ce ta zo wucewa sai ku ce to mu ne dama aka aiko mu tafi da ke saboda haka haka aka yi Daka bayan badar da wata ɗaya abul'as ya iso makka ya samu ita zainab ya gaya mata cewa to gashi gashi yadda muka yi da mahaifinki don haka ki shirya ki koma wajen mahaifinki a dai lokacin da ta fita akwai ɗan uwan dan uwan abin da dan uwan mijinta ana cewa da shi kinana kinana dan uwan mijinta kaga dan uwan mijinta dan halata kenan dan hala bintu bintu koyi din kenan kaga suna cousin kenan sai ya tsare ta sai ya dauko kibiyarsa abin nan afwan shi dan uwanta shi dan abin nan shi shi shi kinana sai ya ce to ta zo ya fita da ita sai dauko raƙumi ya sa ta hau ya dau kibiyarsa abin nan bashin sa ya dau kuma abin nan dinsa jakar jakar kwarin abin nan kibau kibau dinsa ya dauka ya rataya su kuma ƙurayshawa sai labari ya je musu cewa ga ‘yar manzo Allah can za a fice da ita sai suka fito suna nemanta don su kama ta su mai da ita makka to shi ne da ya ji labari suna fitowa sai ya baje kibansa ya zaro kibiya ya dana ce duk wanda ya ƙara sonan to sai da uwarsa ta haifi wani duk wanda ya ƙara sonan sai da uwarsa ta haifi wani abu sufiyan ya ce don allah ka ajiye wannan kibar mai magana a nutse ka ajiye nutse ya ce a ina ba zan yi magana da kai ba to shi ne yake cewa da shi inna kalam tusib kharajta bil mar'ati ala ru'usin nasi alaniya shi abu sufiyan yake so yana masa kaya abin kunya ka dauki mace ku fita gaban mutane duk ana ganin ka alhalin ka san musibar da muke ciki ka san irin bala'in da muka auka yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya raba kansu ya ka musu fitintunu ana zaune lafiya haka kawai ya tsoro wani addini ya zo ce mu daina bauta wa gumakan mu mu daina kaza mu daina kaza iyaye mu duk sun mutu batattu saboda ya ka mana wata mufti abin nan ka san duka irin wannan bala'in da da Muhammad ya kawo mana inji shi Abu Sufyan a lokacin to kuma yanzu a gaban idon mu kyale ka dau yarsa sa kawai mu baka ka fita da ita muka yi haka to mun kaskantar da kanmu a gurin mutane za a rika cewa mun zama banzaye gashi wannan mutum ya zo muku da addinin da ya raba kanku ya kawo muku fitintuni ya kawo muku rigingimu kuma a gaban idon ku wani ya zo ya dau yarsa ya fita da ita ya tafi kuna gani to shi ne suka roƙe shi cewa to ka gare mu zaman lafiya ka bari in abubuwa suka yi sanyi suka yi sauki sai ka ɗauke ta ka fita da ita amma a yanzu an gama fafata a badar ya kakkashe mu yayi kaza ya kaza kaza kawai kuma mu bari mu sa ido a gaban mu ka ɗauki yarsa ka fita da ita ka bari idan mu ba wai bukatar mu mu tsare maka mu tsare masa yarsa ba amma dai ba mu so yanzu ka fita da ita a haka to mu kuma ka kaskanta mu ka zubar mana da mutuncin mu a cikin idan larabawa saura ka kyale sai abubuwa sun sauki sai ka fita da ita to shi ne da suka yi abu sufiya ne waɗanda ‘yan kalallami shi ne ce to shi kenan shi kenan aka koma bayan ‘yan kwanaki sai ya silale da ita su bukatar su a nan ka a ce suna gani ya fita da ita domin suna gani ya fita da ita sun kaskanta amma in aka ce silalewa ya yi cikin duhun dare ya gudu to kaga wannan ba yadda za su yi inda za su gan shi ba za su kyale shi ba to shi ne ya nuke su waɗannan da suka zo tafiya da ita su ɗan jira bayan kwanaki haka da daddare sai ya ɗauke ta ya je kai ta wajensu sannan sai suka dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam da isa kafin fatuhu makka da ɗan lokaci ƙanƙani shi wannan abul as kamar da muka ce dan kasuwa ne kuma quraisha sun yarda da amanarsa suna danka masa dukiyoyinsu dan yayi musu kasuwanci wata rana wannan lokaci ya fito da dukiyar mutanen makka ya tafi sham kasuwanci dukiyarsa da dukiyar quraishawa da dama an tattara masa kudade ya tafi yawo oda yana dawowa hanya sai ya haɗu da 'yan samami da annabi sallallahu alaihi wasallam yake turawa lokaci bayan lokaci da ya haɗu da su musulmi ne sai suka kwace abin da yake hannunsa da kayan da ya sayo daga sham zai zo kawo maka sai suka kwace kuma kayan nan ba nashi bane akwai nashi akwai na mutane da yawa akwai na yan yan sako suka bi shi shi kuma sai ya gudu da ya gudu sai ya shigo madina yana shigowa madina cikin dare sai ya tafi inda zainab take ya kwankwasa ya ce gashi shi ne wani da allah ta ba shi mafaka ta ba shi kariya to ka san miji da mata kamar da muka ce yana son ta tana son shi ba ba dan suna son rabuwa da juna ne suka rabu ba kun ga dai da ta ba da ta ba da wuyanta a sake shi to saboda haka yanzu gashi an rarako shi an kwace dukiyar hannunsa da ta mutane da yake dauki da ita kuma shi ma watakila ana neman rayuwarsa saboda haka sai ce da Allah yana neman ta bashi kariya ta bashi mafaka sai ta ce ta bashi da mutane suka fito sallar asuba sai ta fita kofar masallaci sai daga murya duk ana jinta sai take cewa na bawa abul as ibn rabi kariya mafaka wato miji tsohon miji na da cewa ba ba sakin ta yi ba ya dai aiko ta zuwa ga ubanta ce na bashi kariya kada wanda ya taba shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina su waɗanda suka yi bi sabami din nan suka je suka kwato dukiyar da take gunsa da ta mutane da tashi su kawo suka kawo wannan dukiya suka aje gaban ma'aikin sallallahu alaihi wasallam Allah ce to wannan dai mutum kun san yadda yake da mu kun san yadda muka yi da shi a baya kuma kun san irin halacci da ya nuna mana ya zo mana alkawari da ya da ya arnancin ai ba zai cika alkawari ba ya mana alkawari ya dawo mana da yar mu duk da yana tsananin santa tana son shi amma ya cika alkawari kamar yadda ya mana saboda haka in kun kyautata to kuma yar masa da abin da yake na hannunsu hannun ku nashi in kun yi haka ji annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu so haka in kun mayar masa da abin da yake hannunsa za mu so haka in kuma kun ki cewa ba za ku mayar masa ba to ganimar Allah ce shikenan kun ki ba haramun bane kun ki da ganima ce tun da gurin kafiri ko karbo saboda ka fai'i ne fa antum haqu bihi ku ka fi cancanta ku rike amma in za ku bayar masa to mun fusan haka kun ga shugabanci fa ba irin ba fa irin namu ba ba irin namu ba ba karfa karfa ba nuna karfi ba ka nuna baka isa ba in kun bayar masa to za mu so haka jalibi in kuma kuka rike to dukiyar ganima ce da mafai'i ne na Allah ko kuka fi cancanta ku rike to wannan ta sa shi kansa sai jikin sai sanyi za a gabansa ake wannan to shi ne ya dawo ya dawo makka bayan su sahabai sun ce za mu mayar suka mayar masa da dukiyarsa ba su ɗauki ko tsinke ba suka ba shi dukiyarsa gaba ɗaya ya dawo maka ya ba wa kowa dukiyarsa ya mayar da kowa dukiyarsa saraka ba kare mun da mu sannan sai ce ya ma'ashara quraish hal baqiya li ahadin minkum indi shay' akwai wanda yake bi na wani abu kuma suka ce la faje za ka Allah khairan sai dai mai maka addu'a Allah shaka maka da alkhairi sun ba shi dukiya ta dawo hannunsu to nan take a gabansu sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a gabansu ne ya bayyana musulunci ya ce abinda ya hana ban yi musulunta a can ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai sai da na bari na zo nan na miƙa muku dukiyar ku domin in na miƙa ne musulunta a can wasu sai ku dan ina jin tsoron ka a rike min dukiya ne ko abin wani abu shi yasa nace na musulunta saboda haka sai na ci gaba da lullube kaina a haka sai da suka bani dukiyata a matsayina na kafiri amma suka bani dukiyata na kawo muku to yanzu kun ga babu maganar cewa saboda dukiya ce yasa na musulunta kuma da zai musulunta a can ya yi zamansa sunan su kuma ƙurisha za su so yake da mai gudu da kudinsu ko? sai saboda ya gudu da kudinsu yana karɓi kuɗin sai tattara sai gudu cikin musulmi sai je ce kalmar shahada shikenan kuɗin sa ya mula ta tsine masa sai da ya da musu da kuɗin sa a gaban su ya kalmar shahada kaga ba magana su tome shi da cewa ya musulunta ne ya gudu ne da kuɗin su dan dan dan kada ya da musu da kuɗin su to daga nan kuma sai ya juyo ya da gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da rayuwa har sauran watannin da suka abin da yan watannin da suka rage tun da amul fati ne bayan da amul fati ne bayan fati makka eh bayan kafin fati makka sauraka ya zauna da annabi yan watanni ko shekara ba tafi bi ba sannan annabi ya bar duniya shi kuma cikin da hidimtawa musulunci har aka zo aka fita yakin musailimatul kazzab anan yayi shahada ana aka kashe shi a zamanin halifancin sayyidina abubakar shekara ta sha biyu a zulhijja radiyallahu ta'ala an cikin waɗannan sai zainab ‘yar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ita ce babbar ‘yar annabi sallallahu Alaihi wasallama ita ce babbar ‘yarsa an haife ta kamar sauran ‘ya'yan annabi sallallahu Alaihi wasallama duk ‘ya'yan na na khadija ne duk ‘ya'yan na na khadija ne in banda ibrahim shi ne ɗan mariyatul kulɗiya amma duk ‘ya'yansa mata khadija ita ce ta haife su an haife ta kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma kuma dan ɗan innata shine abul as ibn rabi ya ya aure ta ta rasu shekara ta takwas bayan hijira zainab ta rasu shekara ta takwas to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira ummu atiya ita ce ta yi mata wanka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya bada wani abin nan mayafinsa yace ku sa mata shi ashirna ashirna ha iyaha annabi yana son ta kwarai da gaske ita zainab kuma ta kwata shekara talatin ta yi a duniya Allah ya karɓi ranta to waɗannan su ne mutanen da suka zo a cikin hadisin wanda insha Allah kuma karatu na gaba sai mu shiga sharhin hadisin gadan-gadan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh